أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau juma'a sha hudu da watan rajab shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 26 da watan 1 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu aljami'u sahih na al-imam al-bukhari shekul muhaddisin wanda ya rasu shekara ta 256 hijiriya rahimahullahu ta'ala zan mu ta- muna cikin wannan shine darasin mu 146 zan mu tashi cikin kitabul idaini sai sallar idi kitabu babi na babu istiqbalun babi na sha shidda ne ko babi na sha shidda babu khuruji sibyani ila musalla ko yawa babi na sha shidda a galashin kitabul idaini al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi rahama wasi'a yake cewa babu babu khuruji sibyani baban hutai yara ilal musalla zuwa ga gurin sallah gurin idi shine musanin mu ce yake cewa al musalla hadisi na 975 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana amr ibn abbas qala haddathana abdurrahman haddathana sufyan ana abdurrahman qala sami'tu ibn abbas qala yace kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin na huta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sallah azumi aw adha ko sallar layya fasalla sai ya yi sallah sun makaɗaba sannan sai ya yi huɗuba sun ma'atan nisa'a sannan ya zo wajen mata fa wa'aza hunna ya musu wa'azi wa zakkara hunna ya faɗakar da su ya tunatar da su wa amara hunna bi sadaka ya umarce su da sadaka hadisin ya gabata wannan bukhari ya karrara shi ne a nan gurin hutan yara zuwa sallar gurin sallar idi al-imam al-hafiz ibn al-mulakkin malami ibn hajar yake cewa khuruju sibyan ila al-musalla huwa fil mumayyiz ala taradabat ibn abbas al-qissa musani cewa hudar hutar yara zuwa ga musalla zuwa ga gurin sallar idi yara wanda suke mumayyizai sun bambance suna iya ganewa sun fara yin hankali ba wa'yan burtsu burtsu ba wanda ba san abin da suke ba yace baka ga ibn abbas gashi sai da ya har da ce abin da aka yi yake nuna cewa mumayyizi ne ba yaro bane dan karami ya dan fara fahimtar abin da yake wa fihi a cikin shi shuhuduhum cewa su iya halarta in sun kai wannan matsayi kuma mata ma su halarci idi wannan ya gabata a cikin shi akwai cewa a salati qabla al-khutba sallar idi ana yin ta kahin khutba ne da ya umarci da mata da sarka bai ambaci ba cewa an umarci maza dan saboda ya gabata cewa su ne mafi yawancin yan wuta Sheikh malamin al-Imam al-Bukhari shine Amr ibn Abbas Bahili Basri na garin Basra ne Bukhari kadai yayi ruwaya daga gare shi ya rasu a cikin Zulhijja shekara ta 235 235 kenan shi malamin na al-Imam al-Bukhari Amr ibn Abbas ba mun san mu sani cewa da kai malamai wanda su duka ashabu kutubu sita suna da malaman da sun yi tarayya da su wajen ruwaya za a samu wani malami kamar ibn abi shaiba sahibul musannaf duka ashabul kutubu sita malamin su ne bukhari yayi dauki hadisi wajen shi haka muslim haka tirmizi haka sauransu to akwai wanda kuma zai kasance bukhari kadai yake banta da shi malamin shi ne shi kadai sauran ba su yi ruwaya gare shi ba kamar wannan amr ibn abbas yana daga cikin ladaif na isnadi fa'ida da ake karanta ta galkashin isnadin wannan hadisin amr ibn abbas malamin shi ne shi kadai sauran kutubul hamsa babu wanda yi ruwaya daga gare shi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala la bukhari yake cewa babu khuruji sibyani ila al-musalla hutar yara zuwa gurin sallah yace az-zain ibn al-munayyir yake cewa asar al-musannaf fi tarjama qawluhu ila al-musalla ala qawlihi salatil eid li ummu man ya ta'atta minhu salatu wa man la ya ta'atta duk lokacin da al-Imam Bukhari yake wajen kulla tarjama shi akwai zurfin hankali da tunani ba haka bane kawai zai buɗa ce babun kaza fi kaza to duk abin da zai faɗa da kai hikima yace Bukhari ya zabi cewa fita zuwa gurin al-musalla bai ce ba babu khuruji sibyani ila salatil eid ba dan ya nuna maka cewa ba sai wanda sallar ta hau kan shi bai ke iya tahiya wanda ma ba ta hau kan shi bai na iya tahiya kenan su sawa'un sallah yaron zai yi ba sallah zai yi ba khuruji dai ilal musalla ya tabbata akan shi ba ila salatul eid ba tana yiwa ya tahi ba sallar idin zai yi ba ba za a hana shi ba koda ba sallar zai yi ba shi yasa al-imam yake bayani yace na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar azumi ko ranar layya cikin hadisin yace laysa fi hadha siyaqi bayanu kaunihi kana sabiyan hina izil yudabiqu tarjama anan gurin babu inda bukhari yayi nuni cikin hadisin nan babu inda yayi nunin cewa yana matsayin yaro ne da aka fitar wannan da shi lura da hadisin da aka ka ai shi ɗaya ne aka kawo kawai cewa ya kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fitrin aw adha sum fasalla summa khadaba summa ata nisaa fa wa'azahunna wa zakarahunna wa amarahunna bis sadaqa kaga nan ba inda yace ina yaro shi kuma ya kawo shi kalkashin babu khuruji subyani ila al musalla yace bukhari Allah mashi rahama da jin kai babu a cikin tarjama inda ya dace da wannan shi yasa ake ya kasance rududi ne na al-Imam bukhari wannan i'tirad ne da ake ma al-Imam bukhari cewa wannan hadisin babu alaka shi da tarjuma malamai suna da yawan wannan kama al-Imam al-Hafiz al-Isma'ili wanda bahasin da ne na shara shekaran shi aka karbe shi shine malam Muhammad ya kawo ne yanzu zan karanto ta mas'ala ciki saboda yana da yawa to yace wannan al'ada ce irin ta al-Imam bukhari kamar yadda ya saba ishara ce yake zuwa ga wata duruk na hadisin ya zo da wannan fa'anar da cewa ina yana yaro zai zo a nan gaba ce walaula makani mina sigari ma shahidtuhu dan ba matsayina na yarinta ba da ban zan halarce shi ba kaga nan a wasu hanyoyi na hadisin ya ambaci asigar kin duk da anan bai kawo ba baka ce ba babu mahallu shahid an dan saboda shi bukhari ya wallafa littafin shi da hafizan hadisi yake magana ba wanda suke ba san ba sha'anin kenan ya zo ta wata lafazin ta wata hanya ya zo cewa da ƙarin cewa laula makani mina sigari ma shahidtuhu shi yasa ya kawo shi amma ya ki kawo maka shi nan dan ya barka kai bincike ya ki kawo shi dan ya barka kai zamanin alan kosa ko me an baka yace bagan sauran bayani wanda zai taho shi karan kanshi hadisin anan gaba sai babe na gaba babe na 17 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu istiqbalul imamun nasa fi khutbatil eid baban da ke bayanin cewa liman zai fuskanci mutane a lokacin da yake yin ba ta sallar idi azzaini ibn al-munayyir yake cewa inna adatu hazihi tarjama i'adatu ta hazihi tarjama ba'da an taqaddama naziru hasil jumu'a li rafi ihtimal man yatawhamu anna al-eid yukhalifu al-jumu'a fi zalik idan ya memeta ya memeta al-imam al-bukhari can baya cikin juma'a ya mana irin wannan nafsin babin bai mu jima da wuce shi ba babu istiqbalin ma fi khutbati khutbatil jumu'a nan kuma sai ka fi khutbatil idi yace ya maimaita wannan tarjama duk da a juma'a yayi ta amma dan kawai wani yayi tunanin cewa liman yana khutba a tsaya a fuskance shi khasun ne ga sallar juma'a a sallar idi ma eh khutbar idi ma haka nan ne lokacin da liman yake khutba a bada hankali a saurare shi Ƙala Abu Sa'id, Abu Sa'id yake cewa ƙaman Nabi sallallahu muƙabilan nasi, annabi sallallahu ya tashi yana mai fuskantar mutane. Wannan hadisin nan ya kawo shi ne a matsayin mausul, muttasil nan kuma sai kashi mu'allak a matsayin mu'allak. Dama mu'allakat yin shi suna da khasiyya ta su keɓantattun lamurra nasu, ma galibin mu'allakat inda zai kawo dan ya kawo su a wani guri da sanadinsu da komai to nan sai bukace su cewa ya mun gani ma cewa ko zan mu gani ma cewa annabi ya ce kaza eh ba tare da ya kawo sanadin mutum da zai wannan ku duk kaucewa hazaka ce ta kauce ma tikrari a cikin rubutu cikin wallafa ba a san tikrari cikin wallafa in ba ta zama na tilas ba sai abin da ya zama na ba makawa ya abin da ya zama na tikrari ne hazzafe shi aiki yana nan ya maimaita don saboda ya bamu wani hukunci daban ba saba ma manhajin shi ba yana cikin manhajin shi ne duk hadisin da zai kawo mu'allaqat na cikin sahih bukhari suna da tsari nasu yana da tsarin shi dai da manhajin shi dai azama kan shi akan kawo hadisai mu'allaqai wanda ibn hajar littafi guda ya tagaliqut ta'liq fi ahadith at-ta'liq na sahih al-bukhari daga cikin manhajin shi in ya kawo hadisi yana cikin ikhtisari ya kawo shi a wani guri da sanadin shi sadadde to kuma nan sai kawo shi mu'allaq ya kawo shi da rataye ba tare ba da ya kawo sanadin hadisi na 976 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Muhammad ibn Talha an Zubair an Sha'bi an al-Bara qala yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm adha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar layya ila al-baqi zuwa ga baqi al-garq fa salla raka'atayn yayi salla raka'a biyu summa aqbala alaina bi wajhi sannan ya fuskanto mu da huskar shi wa qala yace inna awwal nuskina yawmina fi yawmina haza ya ce lalle farkon ibadar mu a yau wannan wunin namu na layya annabi da abisala shine mu hara da sallah sun manarji a sannan mu koma gida fanan hara sai mu yi suka faman fa'ala zalika faqad wafaqa sunnatana duk wanda ya aikata haka ya dace da sunnan mu wa man zabaha qabla zalika kenan kai na maka nuni cikin komi sunna shi ita ce abin nema ita ce neman ayi muwafaqa a dace da ita ba saba mata ba yace wa man zabaha qabla zalika wanda ya yanka kahin wannan fa inna ma huwa shay'un ajjalahu li alihi wani abu ne ka wanda ya gaugauta ma iyalan shi su ci nama laisa minan da suke fishe cikin yanka ba komai bane wannan ba layya bace fa qama rajulun hay wani mutun ya tashi fa qala ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wannan mutuna wane ne kenan yawa Abu Burda bin Niyar Abu Burda bin Niyar ya wuce can baya yace inni zabahatu ni na yanka wa indi jaza'a akwai turnanna a wajena khairu min musinnata hi musinnatawa kala sai ce izbaha yankata wala tafi an ahadin ba da wadatar ma wani ba a bayanka hadisin ya gabata da dogon sharhin shi al-imam ibn al-mulaki nake cewa sunnatu istiqbalul imam sunna ita ce fuskantar liman cikin hudu shi ta sallar idi da ma wasunsu ya ce li anna kullu man hadara al-juma'a ma'murun bi istima'a dan duk wanda ya halarto juma'a an umarce shi ya saurari hudu ba wala yakunu al-mustami illa muqbilan bi wajhi an al-masmu'i minhu ko mai sauraron ba zai zama da ya zama da cikakken mai sauraro sai ya zama da huska shi da ganga jikin shi yana fuskantar wanda yake mishi kudu ba ya ce lekuna au alimau uzatihi dan ya kasance ya yi har da cewa gami da wa'azin da aka bada wanda ya zo yana dumumuwan shi ko yana salula ba ɗaya bane da wanda kawai hankalin shi kan liman abin da ake faɗa shine in ya je ko da tambaye su za a yi wanda hankalin shi yake kan abin ya hi ba da labarin cewa ga abin da aka ce ga abin da aka ce sai babi na sha takwas ko? babi na sha takwas al'imamul bukhari ke cewa babu alamin lazibil musalla baban da ke bayanin babban dutsi ko wata alama da ke gurin almusalla gurin can gurin sallar idi don saboda a gane gurin tun da ba ba masallaci ba ne aka yi a gurin sai an sa wata alama wadda za a gane to bayani kan wannan الإمام البخاري حديث الذي ترد سبعين دا بكو يكتوى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت بن عباس قيل له أشهدت الإيد مع النبي صلى الله عليه وسلم shin ka halarci idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kala na'am yace i yace walaula makani min sigari ma shahidtu kun ga magana ko da ma yace tana zawwa da gangan al-Imam al-Bukhari kaga ga gurin nan gurin hadisin da akwai mahallin shahir kin maimakin ya kai mu shi can sai kyalim ya kawo shi muhimmal wanda babu mahallin shahir ko daya a nan gaba kuma sai kawo mai mahallin shahir in kana da hankali ka ɗauke shi ka gama da waccan ruwaya zai biya maka bukata ya ce hata ata alamar lazin inda kafir bin salt har sai da annabi ya zo wajen ya ce walaula makani mini sigar dan ba matsayina ba na yarinta ya ce ma shahidu huda ba zan halarce shi ba cikin wannan akwai takaddimi da ta'khiri da ikhtisari abin da yake nihi laula makani min rasulullah sallallahu wa qarabati lam ashhaduhu li sigari yace dan ba matsayina ba wajen annabi sallallahu mun san matsayin shi ko a wajen annabi da kuma kusanci na da bazan halace shi ba saboda ni yaro ne sosai kenan shine yake nihi hatta atal alam allazi inda dar kasir ibn sal sai da yazo gurin babban dutsi wannan alama wanda yake gurin gidan kasir ibn sal fasalla ya yi sallah sun ba sannan ya yi ba sun ma'atan nisa a sannan ya je wajen mata wa ma'ahu bilal tare da shi akwai bilal fa wa'aza hunna wa zakara hunna wa amara hunna bi sadaka fara'aitu ihdaye fa ara'aitu hunna sai na gansu ya hawina suna sun kuyawa bi aidihinna da hannuwansu ya qazifnahu suna gehowa fi saubi bilal a cikin tuha ta bilal sun man dalaka huwa kaga wannan al'ada ce da sunna ce ta mata tun wancan lokacin ko yanzu za a ta yi juma'a ko za a yi neman wani taimako ko neman wata bara ko a ga wani gajiyayye yana neman bara zaka ga mata sun yi taimaka sama da maza sama da maza ya ce wa fihim ya gabata anan gun ya ce sun man talaka huwa wa bilal ila baitihi sannan sai ya tahi da shi da Bilal zuwa ga gidan shi nan gurin wa itiyanuhun nisa zawwa kenan nan gurin abin da yake so ya tabbatar mana al'alamu allazi kana bil musalla sanya alama a gurin da ake yin sallar idi dan a gane gurin yace wa itiyanuhun nisa a cikin hadisin nan annabi zawwa ma mata da yayin musu wa'azi wasu sun ce khasun bihi keɓantacce ne ga annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda ibnu battal ya faɗa yace li annahu abul lahunna dan annabi uba ne ga kowa wa hum bijma'una anna al-khatib la talzamu khutbatun ukhra lin-nisa sun yi ijma'i malamai cewa mai khutba ba tilasa mishi ba sai ya ji ya mai mata ma wata khutba ta su daban yace la talzamu khutba ukhra lin-nisa yace wala yaqau khutbatu li tumuha inda nisa kuma ba zai abka ya yanke hudu shi ba ya ce ya je ya yi da sata a wajen mata ya musu wata guda kaza ko ya musu guda kaza ya ce wa fa'ida ta hazar hadisa a rukusat fi shuhudu sibiyan fa'ida a cikin wannan hadisan jibin al-mulakin hikima cikin halartar mata wa nisa al'idi da yara su halarci sallar idi kamar da al'imam ibn battal ya bayani amma abin da suka tai cewa khasun ne ga annabi alaihi salatu wassalam ba zai zama na khususiyya ba yi zuwa ya ma mata wa'azi sai dai a ce ba ba wajibi bane ba wajibi bane ba tilas bane na 18 ne muke ku al'alam al'imam yake ce a ta'arifi bi makanin musalla ana sanya alam kin wannan ne dan saboda a gane gurin da ake yin sallah wa anna ta'arifu bi kanu inda dar kasir ibn salt ala sabil at-taqrib lisami kuma da yi mana bayanin cewa yana kusan gidan kasir ibn salat dan saboda a kusan toma mai sauraro gurin abin inda yake in ba haka ba yace gidan kasir ibn salat bayan annabi alaihi salatu wassalam aka yi gidan kawai wani ya tunanin cewa mai ruwaya da yake cewa alamkin da yake kusan kasir ibn salat a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake huduba babu gidan kasir ibn salat sai bayan annabi ya bar duniya ne saboda musalla a daji ake yin shi gari ya tar da gurin haka sirri ibn salta yayi gida a gurin dada shi yake bada misalin cewa gurin gidan kasir ibn salta dan ka wani tunanin cewa gari ne ashe ma inda ake musalla in tunda har ga ga gidan kasir ibn salta a mai ruwaya ne kusantar da shi a yanzu kama a lokacin da wa kama a yanzu wannan gurin kana ba da misalin shi ka ce can da lokacin kaza daidai gurin wancan shagon daidai nan muke wasa muna yara kaga ba kana nan ba tun wancan lokacin shagon wannan akwai shi a nan lokacin ba gari bane daji ne to shine anan gurin mai ruwa yayi dan saboda ya nuna mana yace wa zahara min hadha alhadith annahum ja'alu musallahu shay'an yu'rafu bihi nan gurin ya sanya musu cewa wannan abun annabi alaihi salatu wasalam an sanya shi ne don saboda ya zamana an samu wani gurin da za a iya gane gurin musallakin nan ya ce wai kunun haɗashi da yake cewa mina sigari yana nihin cewa mikiman hablu ala za'ira da bi shuhudu ma waka min azhilin nisa tana yiwa da ibn abbas yake cewa dan ba ya kasance ba matsayina na yarinta da ba zan halarta ba yana nihin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yamma mata dan ba yarinta ta ba da ba zan halarta ba li'anna sigar yaktadi an yaktafira lahu al-hudur ma ahunna bi khilaf al-kabir dan saboda yarinta zai kasance wannan ce wani uzuri ne wani dalili ne da zai sa annabi ya kyale shi ya bi shi aka tai wajen mata da a ce babba ne bai bar shi ba ibn battal al-hafiz yake cewa khuruj sibyan lil musalla inna ma huwa idza kana sabiy man yadbut nafsahu an al-la'ib wa al-la'ib wa yaqilu salatu wa tahfaz mimma yufsiduha huta da yara zuwa ga gurin sallah wannan yaron da ya kasance ya kiyaye kanshi yana mamayizi ne kamar da muka bayani yana hankalta sallah kuma yana kiyayewa ba zai aikata abin da zai bata sallah bai ce shi yasa ibnu abbas ya abin ya ce wa fihi nazar amma cikin wannan magana tasu akwai nazari ma'ana ba a yarda da ita ba li'anna mashru'iyyati ikhraju sibyan ila musalla inna ma huwa litabarruku izharu sha'ir islami bi kasrati man yahdurha minhum don saboda ya ce shar'antuwar a rika huta zuwa ga musalla gurin sallah ko masallaci ko gurin sallah na idi da yara ƙanana ba don su yi sallah ba don saboda su samu albarkar wunin kuma kamar yadda aka ce ma mai haila don su samu albarkar wunin su dace da addu'ar musulmi kenan su ma saboda wannan ne ko da ba su yi sallah ba wali za shari'a lil haidi yace shi yasa aka shar'anta ma masu haila kenan shi ba yaro ba sai wanda ya kasance mumayyizi ba ko karami ne in an da ko wanda zai tsare shi ba zai bata ma wasu sallah ba ko yayi guje-guje ko yayi wargi da wasa sai a sai a tahi da shi babi na sha tara al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu mau'izatul imamun nisa a yawmal idi baban da ke bayanin yin wa'azi liman ya ma mata wa'azi ranar idi kaga wannan cikin ko ba karanta ba ka san hadisin da ya ta zo mu shine za a maimaita amma aka yi mishi baban shi daban babu hadisi na 978 حدثني إسحاق الإمام البخاري كتشوا حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ناجيش ينا تشوا قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يا تاشرانا صلى صلى أزمي فصلى يي صلى فبدأ بصلاة يفارد صلى فخطب ثم خطب sannan yayi khutba falamma faraga yanda ya gama nazala fa'atan nisa ya sabka ji wajen mata fa zakarahunna ya fa'itinatar da su wa huwa yattakiu ala yadi bilal yana kishin gide akan hannun bilal wa bilalun basudun sawbahu bilal ya shinhuda tafashi yulki fihi nisa'u sadaqa mata suna geho sarka ciki qultu li ada sai nace ma ada zakati yawmul fitr zakai yawmul fitr ce suke bada kala la ya ce a'a walakin sarƙatin ya tasaddaqna hina izin sarka ce suke bada kau ta ganin damar su ba sarƙatul fitr bace ba tulki fataha wa turkina mace tana geho dan kunnanta kuma tana gehowa qultu sai nace a tara hakan alal imam kana gani haƙi ne ga liman zalika yawma a wannan zalika wannan kin yuzkiruhunna yaje ya faɗakar da mata kala sai ce innahu lahaqqun alaihim lalle haƙi ne gare su wa malahum la yaf'alunahu me yasa limamai ba za su aikata ba yan saboda su suna daga can nesa mata ba za su ji ba amma yanzu mu za su bi ce suna ji ko daga ina suke hadisi na 979 al-imam yake cewa wa bi sanadi al-muttasil ila al-imam al-bukhari قال ابن جريج واخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر نهل صلى الازم مع النبي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم wa abubakar wa umar wa usman da abubakar da umar da usman radiyallahu anhu yusallunaha qabla al-khutba suna sallata takahin khutba summa yakhutubu ba'd sannan sai ya khutba bayan haka kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ka anni anzuru ilaihi kamar gani ina kallon shi hina hina yujlasu bi yadihi lokacin yajlisu ko yujlasu hmm? yujlisu bi yadi hmm? a ku yujlisu kin kuskure ne kawai ba an ce yujlisu ba hina yujlisu lokacin da zai zamana biyadihi da hannun shi ya dogara da hannun shi haka ya zamana summa aqbala sannan sai ya fuskanto ya shukkuhum yana tsaga su hatta jaa ma'ana yana bubbuda su haka su dan buda ya tsallaka hatta jaa an-nisa'u ma'ahu bilal har sai da ya zo ma mata nisa'a ma'ahu bilal tare da shi akwai bilal faƙala sai annabi sau suke cewa ya aihon nabi ya kai annabi iza ja aka almuminat idan mummune mata sun zo maka yi bayi naka sana maka mubaya zuwa ƙarshen aya sun maƙala sannan ya ce hina faraga min ha da ya gama aya ka ya ce an tunna ala zalika ku kuna bisa kan haka ma'ana kuna bisa kan wannan mubaya ta cikin wannan aya da na karanto kun amince duka wannan zunuban da aka zano ba ku yi ba qalat imra'atun wahidatun minhunna sai wata mace daga cikin su take cewa lam yujibihu garaha ba wanda ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita tace na'am muna kan wannan ya ma'aikin Allah la yadri hasan man hiya hasan bai san ba wace ce cikin su kala sai ce fata saddaqana sai suka yi sarka fa basada bilal saubahu sai bilal ya shinhuda tuhashi sun makala sai ce halumma lakin fida'aka abi fida fida'un abi wa ummi yace taho sai dai fansaka ma'aihiyata da ma'aihina fa yulqina al-fataha suna geho dan kunnan su da khawatima da zoban su fi saubi bilal a tuhar bilal ƙala abdurazak abdurazak yake ce alfataha shine alkhawatim izam zobe wanda suke manya kanat bil jahiliya wanda suke a jahiliya kenan munduga da ake sa ko a hannu ko a kunne wanda hulani suna da su nan gurin ya ambata mana hadisin annabi sallallahu na farko wanda ya tashi yayi sallah ya cikin ya fara sallar idi ya fara da sallah sannan hudu ba har zuwa karshe alfataha shine khawatimun bila fususun ka anna hayhilakun zobe ne wanda bai yada irin zobe wanda bai yada wannan abun na wanga insha Allah fusus shine wannan dan tudin da zobe yake da to shi bai yada shi kawai zobe ne kure ta haka abban ƙoran ƙoran ne kawai ka annaha hilaqun yace wahida ɗayan sa ana ce mishi fataha haka ibn battal ya tabbatar ibn ibn tin ya kawo daga abdurrazzaq cewa al-khawatimul izam sune zobe wanda suke manya kanat fil jahiliya a jahiliya suna amfani da su wa haza fil bukhari fi akhir al hadis a cikin hadisin nan da cikin wannan baban da ya gabata anna wujubul wahida anil jama'a kafin jawab kai jawabi ba da amsa na mutum ɗaya ya wadatar gami da jama'a suka kyale suna shiru kaga nan matan wannan cewa aka yi ba wadda ta amsa ma annabi alaihi salatu wassalam sai ita ɗaya kenan ya nuna cewa sun amince da ba su amince wata batta bisa kan wannan magana za ta yi to in aka ce jama'a aka tarro su aka ce ku kuka yi kaza ko kuma kaza ɗaya ya ba da amsa kamar su duka ne suka ba da matuƙar ba wanda ya yi itiradi ya ce wa fihi cikin shi al'amur bi sadaka akwai umarni da sarka da kuma shinhuda tuha a zuba wannan sarka da ya ce halumma kalma ce ta da'awa kiran mutum zuwa ga wani abu yana nihin kira zuwa ga abinci sannan sai ta yi amfani ake amfani yawwatsa ake amfani da ita zuwa ga abubuwa ma wanda ba ma abincin ba ne in an ce ma mutum halumma ana nihin hallaka ila da'ami ummun ma'ana kana buƙatar zuwa ga abinci sai zama an ce halumma kira ne zuwa ga abinci amma sai ake amfani da shi ga wasu abubuwan ma wanda ba abinci ba nan da yake cewa sun makaɗa ba falon ma faraga na zala ya ce ibn hajar ya ce fihi ish'arun a cikin shi akwai nunarwa zuwa ga cewa huduban nan annabi ya yi ta ne a bisa kan makanin murtafi bisa wani abu wanda yake sama mumbari kenan yaktadi idan saboda faɗa shi da yace summa nazala falamma faraga sai yace nazala sai ya sabko shine shine hujjar wasu wanda suka tahi akan cewa hudubar idi ana huta da mumbari ana yi da mumbari tunda annabi ce akai summa nazala sannan sai ya sabko yake nunin cewa akwai mumbari kamar yadda bayanin shi ya gabata wannan amma wancan janibin cewa ba a tahiya da mumbari shi ya hikari tunda wannan mafahumi ne wancan kuma sarahatan ne kyarar aka ce ba a zuwa da mumbari wa ka'ida ta usulul fiqh wa idan mafahumi ya ci karo da manduki sai a gabatar da manduki mafahumi ayi watsi da shi wannan fahimta ce muka yi cewa sun manazala kawai daga saman wani abu ne aka sabko in aka ɗauki wannan annabi alaihi salatu wassalam cewa la yazalul rajul rakiban man ta'ala mutum ba zai gushe ba yana matsayin mahayi ne matukar ya sanya takalmi tana yiwa a ce ya sabko daga takalmin da yake da yake jiki in wannan za a doka kenan wacce fahimta ka kawo wani ma sai kawo tashi amma sai a yi watsi da mafhum a koma zuwa ga wannan saraha kyar manduki kyarara nan gurin da yake cewa Hassan bai san ba wace ce wannan mace Alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake cewa hatta ni na iya bincike na ban gano wannan macen wace ce ba sai dai yana ɗan ɗarsan mana a zuciya cewa asma'u ce binti yazid bin sakan wadda aka santar cewa khadibatun nisa ita take ma mata hudu ba dan saboda ita ta rawaito asalin wannan kissa a cikin hadisin da bai haƙi ruwaya bai haƙi da dabarani da wasu ta hanyar shahar bin haushab in an gama da cewa inji ibnu hajar in an gama cewa annabi alaihi salatu wassalam ita take ma mata hudu ba a zamanin shi kuma ita ta rawaito hadisin sai magana ta yi ƙarhi ibn hajar ya ce ina zaton ta kasance ita ce ta ba da amsa saboda yana da ƙoƙarin duk inda aka ce an rajulun ko imra'a ko wani guri mubham ko kaza yi ƙoƙarin binciko shi a fatahul bari daga asma'u binti yazid cewa annabi alaihi salatu wassalam ya huta zuwa ga mata ni ina tare da su yace ya ku taron mata ku ne mafi yawancin itacen jahannama fanadaitu rasulullah sai na kira manzon Allah ta ce wa kuntu alaihi jari'a ni kadai ce nike iya mushi magana lima ya rasulallah me yasa ya ma'aikin Allah yace li anna kunna tuksirna la'ana kuna yawan tala'anta wa tufran ashina kuna kahurce ma miji har zuwa karshen hadisin kenan ka gani nan gurin yace ga kyarar nan gurin ta ce ita ce wata ruwaya ta bai haƙi da dabarani ta nuna nan ta ce wa ana jari'atun alai ni kaɗai ce cikin mata nike rumtse ido amma annabi alaihi salatu wassalam magana fi hazal hadisi min al-fawaid a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da dama cikinsu ya ce ana so yi ma mata wa'azi da karantar da su hukunce-hukunce na musulunci da kuma tunatar da su ga abin da ya wajaba gare su da zaburar da su akan sadaka kuma da keɓanta su da haka a cikin wani guri kaɗan daban wanda su kaɗai ne babu maza a ciki ya ce mahallin wannan idan an amince ma fitina ko kuma mafsada kuma akwai cewa mata suna huta zuwa ga idi kamar yadda ya zo baban da ke bayan shi kuma cikin shi akwai cewa ya halitta da fansa a ce fidaka abi wa ummi da kuma muladafatul amilu ala sadaqa biman yadfa'uha ilayhi wanda yake amsar zakka ko sarka ya tausasa ga wanda zai bashi ita an yi hujja da wannan hadisin akan cewa mace ya halitta ta bada dukiyarta ko ba tare da izinin mijinta ba daidai gwargwadon in ya kai in bai wuce sulusi ba sabanin wasu daga cikin malaman malikiya wa wajhu dilala min al-qissa tarkul infisali an zalika kulluhu qurdubi yake cewa la yuqalu fi hadha inna azwajuhun nan ba za a ce ba ai wani zai yi itiradi yace ai matan nan ba an ce ba mazan su busana suna nan mazan nasu suna can gurin in- wajen maza suna cikin sahu to don halatta tasu babu wanda ta je ta tambayo izinin mijinta cewa zan bada zan bada kaza kina ya bata izini inan wannan ba za a yi itiradi da shi ba in ji al-imam al-qurdubi rahimahullahu ta'ala yace falaysa fihi taslimu azwajuhunna lahun li'an man sabata lahu al-haqqu fal aslu buqa'u wa tayusarruhu iskatuhu wa lam yunqal anna al-qawm sarrahu bizalik dan ya tabbata a asali duk wanda yake da haƙƙi shi yake da haƙƙin bada shi sai in ya shi da bakin shi ya sarayar da wannan haƙƙin amma kasancewar sulusi ne ko abin da bai kai sulusi ba fa iz- fa in sabata annahunna idan ya tabbata cewa bai halitta su yi tasarrufi ba akan abin da ya sama da sulusi to wannan kissar dai bata yi ba nuni akan wannan abin ya wuce sulusi wa fihi a cikin shi annas sadaka cewa sarka tana daga cikin dalilan da suke tunkuɗe azaba mu duba mu ga annabi da yace musu ku ne mafiya yawaicin itacen jahannama me wace mahuta ya ba su yace musu ku yawaita sarka suka fara tun daga nan gurin suka dabbaka umarnin ya ba su illa cewa ku ne mafiya wannan kingarushin wutar jahannama a wajen bai haƙi daga hadisin asma'u binti yazid kamar yadda ya gabata haka ya zo kuma cikin shi akwai cewa bazilun nasiha wal iglaz liman hitija fi haqqihi ila zalik a kabra da nasiha gaba da nasiha ka miƙa ta da kabri ga wanda ya buƙaci a yi mishi hakan kin kaga annabi alaihi salatu wassalam saboda kasancewar mata da kauce musu kaucewa hanyar su ba zai buɗe baki ba kawai ce kusuwa na ku ne ma yawan yan wuta amma nan gurin da yake ana buƙatar haka nan sai ya gaya musu haka ba an yi huto na huto da mutum ba a ce dukkan hi yan wuta yawa wala inaha bi zikir ma yahtaju ilaihi li tilawati ayatin mutahana da kuma a karanta ma mutum aya in an buƙaci hakan kin ga ta kamar yadda annabi ya karanto musu wa fihi jawazu talabu sadaqa min al-aghniya'i lil muhtajin a cikin akwai halaccin a nemi sarka daga mawadata a rarraba ma wanda suke da wanda suke da bukata ko da shi mai neman bayyana bukatar wannan haka ne annabi sosai mun sani cewa annabi da ya amsa ba wai kan shi ya tara ma ba a ya je ya rarraba ma mabukata ne to shugaba ko wani jagoran al'umma ko wani malami yana iya hada kes ya ce za a hada kaza kaza a ba ma talakawa a ba ma wanda suke da karamin karhi ko da shi yana da hali a karan kanshi ya ce wa akhadha minhu sufiya jawazu masalahu alayhi min at-talib wa la yakhfa ma yastaradu fihi min anna al-matlub lahu an yakunu qadiran ala at-takassub mutlaqan yace a cikin shi kuma wasu daga cikin malaman sufiya daga shi suka yi kawo istilahin cewa ya halitta mutum ya yi roko ya mai da ta sana'ar shi yace wannan ba zai zama na ba akwai abin ya fito kyarara tunda wannan annabi alayhi salatu wassalam ah, so ɗaya ne a cikin rayuwa ma aka samu ya tambaye su kuma shi ai ba kan shi bai roƙa ma وفي مبالغة ذلك النسوة إلى السرقة ما يئز عليهن من هولهن مع ضيق الحال yace kuma yadda muka ga mata sun yi gaugawa ga kuncin da suke ciki da kuma mata da ado amma suka yi kokarin hudda shi suke ba su da kuɗin da za su bada ne amma adon da yake jikin su kaga su dan kunne su dan warwaro suka hudda suka beka yadda kuma ka san mata da san kayan ado yace yake nunin cewa matan sahabbai mata ne masu gaugawar cika umarnin annabi alaihi salatu wassalam matukar ya faɗa ya ce dilala ala rafi'u yana nuni akan girman darajarsa da girman matsayinsa a cikin addini da kuma kwaɗayinsu akan kwatanta umarnin annabi alaihi salatu wassalam da kuma cikin yarda suka aikata wannan haka da fa'idodin shi da dama da suka gabata sai babi na 20 babi na 20 al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa babu iza lam yakul hajil babun fil idi babun da ke bayanin idan ta kasance batta da mayahi batta da malullubi a cikin idi ya za'ai ma'ana ya za'ai wa bi sanadi al muttasil ila al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala hadisi na 980 yake cewa haddathana abu ma'amar qala haddathana abdul waris kamar yadda mun gani can ba istilahin malaman hadisi in ka taba karanto sanadinka daga malaminka daga malaminka malaminka har zuwa al-Imam al-Bukhari ko har zuwa al-Imam Tirmidhi ko har zuwa al-Imam Muslim to in ka tashi ikhtisarin shi kawai ka ce bi sanadi al-muttasil ila al-Imam al-Bukhari ko bi sanadi al-muttasil wa bi sanadi al-muttasil ila al-Imam al-Muslim yace haddathana Abu Ma'amar qala haddathana Abdul Waris qala haddathana Ayub an Hafsat bint Sirin qala take cewa kunna namna'u jawarina an yakhrujna yawmal eid mun kasance muna hana ƴan matan mu su hota zuwa ga ranar eid faja'at mar'atun sai wata mace ta zo fa nazalat qasr bani khalf sai ta sabka a baini na bani khalf fa ataituha sai na zo mata fa haddasa sai ta bada labari anna zauji ukhtiha cewa mijin yar uwarta gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sintai ashara gazuwa yaki guda goma sha biyu fa kanat ukhtuha ma'ahu fi sitti gazuwat yar uwar tata tana tare da mijinta yaki guda shidda tare da ita akai fa qala sai take cewa fa kunna naqumu alal marda mu muke tsayuwa akan marasa lahiya wa nudawil kalma kuma mu yi magani ga wanda suka ji ciwo alkalm shine ciwo rauni wanda ya ji rauni sai mu mushi magani faƙari sai take cewa kaga wani ke nuna mana ƙarhin hazaƙa da kuma wannan kin mata kada mace ta kasance doluwa ce bata san komai ba kawai sai da tuwo ta sani matan sahabbai sun kasance suna tashi suna yin aiki suna kokari haka ya zo Aisha Allah rada ita da jini wani jini ya zubo ma Annabi alaihi salatu wassalam ta yi kokarin tashi ta tabar makaba ta gasa ta sai da ta wannan ta zama toka ta ɗauko tokar ta zo ta aza sai jinin ya tsaya faƙari take cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah ala ihdana ba asun izalami kullu hajil babu Allah ta kharuj shin akwai lahi ga watan mu idan batta da malallibi bata huta ba faƙala sai yake cewa litul bisa ha sahibatu hamin jilbabiha abokiyarta ta bata mayahinta wata ta ara mata falyashhadana alkhair sahalati alkhairi wa da'awatul mu'minin da addu'a ta mummunai kenan kaga nan ba a bata uzurin ba cewa abu da yake maimaita su ɗaya saboda rishin mayahi kike zuwa qalat hafsa sai hafsa take cewa hafsa bintu sirin mun taɓa ba da ƙa'ida cewa kullu ali sirin siqat duk inda kaga ali siran hafsa bintu sirin waye ibnu sirin dukkan su babu da ifi cikin su kamar yadda wasu kuma bijanibin akhar ya karan jiya ne ma karanta silsilar wasu wanda kuma al'imam a littafin wannan nema shekaran jiya ne make cewa ha'ula'i ahalu darin tawara su da'af wannan 'yan gida ne da sun ke gajin rauni su mai rauni kakansu mai rauni babansu mai rauni uban kakan mai rauni yake cewa sai hafsa take cewa falan ma kadimat ummu atiya a taituha yayin da ummu atiya ta zo sai ta zo sai na zo mata fasa'altuwa sai na tambaye ta ce a sami iti haza fi kaza wa kaza kin ji kaza da kaza da kunnanki ƙarata na'am bi abi ta ce ina kwansaki da ma'aihina haka na ji wa kallama zakartin nabi sassan illa ƙara da wuya za ta ambaci annabi sai ta ce bi abi kwansashi ma'aihina ƙara sai ce layu kharijal awatik zawatul hudur yan mata ma abuta gidaje su huto ko kuma al'awatik wa zawatul hudur shakka ayub ayub yayi shakku wal huyyad da kuma masu haila wa ya a tazilin huyadul musalla mata masu hayar su nisanci gurin sallar su keɓance wani guri can daban wali ya shaɗin alkhairu su halarci alkhairu wa da'awatul muminin da addu'a ta mummune ƙala sai ta ce wa ƙultu laha sai na ce mata alhuyad hamma mata masu haila ƙala ta ɗaya ta ce na'am ai hasu alaysa alha'id tashhadu arfat mai haila ba tana halarta arfa ba mi zake ma mamaki wa tashhadu kaza wa tashhadu kaza tana halarta kaza tana halarta kaza kenan ta kawo mata guraren da a addini mai haila take halarta aka ba ta damar ta halarta kenan wannan ba abin mamaki bane in ke ya baki mamaki ya gabata a cikin babul haidi wannan hadisin so diyawa malamin bukhari a cikin nan abu ma'amar shine abdullahi ibn umar al-muqayyid ya rasu shekara ta 224 rahimahullahu ta'ala muslim ya rawaito daga wani mutum daga gare shi daga kenan muslim ya yi ruwaya daga gare shi malamin malamin shi ne a cikin sahihi ya ce abu ma'amar ismail bin ibrahim al-huzali nazil bagadad ya rasu shekara ta 236 shi a ruwayish hadisin wannan ya ce dalili ne akan karhin ta'akidin hutan mata zuwa ga sallar idi kamar yadda baban yake nuna mana ya ce li'annahu iza amarta dan saboda idan an umarci mace wadda batta da mayahi ta nemo wata ta bata mayahi to min babu aula a ce in ita take da mayahin a ce ta ta halarci idi kuma ya faɗi cewa dalilin da ya sa saboda neman addu'ar musulmai da albarka ta mummune a lokacin duniya ce guda suka haɗu liman zai ɗaga bayan cikin hudu ba yana addu'a musulmai duka suna cewa amin kuma duk wanda yake cewa amin daidai ke tare da shi aka yi addu'a to kar ta bari wannan alkhairin ya kubuce mata dalilin wani mutum guda ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya karɓa addu'o'i yace ya umarci cewa masu haira su huta shi ma yana kasancewa tana yi wa kasance kahin musulunci ne da harko-harko sai ake son yawan yawan musulmai su yi yawa a gurin idin don kahurai su ga cewa lallai musulmanin dandazo ne suna da yawa ya ce amma yawan fara ya taju ila zalika amma yau ba mu bukatar haka kame da ɗahawu ya kawo wannan kamar yadda ibnu battal ya faɗa cewa yana buƙatar tarihi da hawi Allah mishi rahama da jin kai da ya bamu cewa wannan farkon musulunci ne lokacin da ana son jama'a musuluncin a yi jama'a dandazo ya ce wannan muna buƙatar ka gaya mu tarihin a wace rana ne lokacin da aka yi kazaƙin har ya nuna mana cewa farkon musulunci ne da'awa da zaka mutum zai yi cikin ilimin hadisi tana yiwa kaza tana yiwa kaza sai da dalili sai da hujja kaga da hawi jigo ne cikin ilimin hadisi amma al-Imam al-Hafiz Ibn Battal yake mishi raddi da wannan magana yace wa nasakha amruhu lahunna bil khuruj ila al-Eid da kuma cewa huta da mata zuwa Eid an shahi shi wa haza la sabila ilay wannan ku ba hanyar da zaka kawo mu tarihin dan hadisin ba inda za a bi a tabbatar da cewa a lokaci kaza ne aka yi kaza wal hadisu bagin ala umumihi lam yansakhu shay'un wala ahalahu wan nasakhu la yathbutu illa bil yaqin ibn battal yake mishi raddi yace wannan hadisi kawai za a bar shi yana bisa kan umumin shi a kullun suka za su tahi su halarci idi an ba su dama shahewa da awacewa kaza an shahe shi bayyana ba a amsa shi sai da hujja sai da tabbas yace kuma idan ka ce ma za a huta da su ne don makiya su ga taron dandazon jama'a su ga jama'a diyawa ne adatan mata ba a jin tsoron su don an ga taron su yau sun ƙara taron jama'a a cikin kafurai ba za su ji tsoron mummune ba don saboda sun gansu da taron mata ya dai ma su nuni ga raunin su ya ce kazalika la jihada alaihin na balle ma a musulunci ai babu jihadi a kansu balle a ce su huto don a ga makiya su ga yawansu fafihi kabulu khabarul wahid cikin shi akwai cewa khabarul wahid ana amsa shi kuma da taimako a gurin tsanani lokacin da ake cikin kunci musulmi ya kasance yana mai taimako wannan baban duka ya mana nuni akan wannan babu na 21 babu na 21 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu itizalul huyadul musalla baban da ke bayanin masu haila su nisanci gurin sallah shi ma mun san hadisan da zai kama mutum mu karanta ba hadisi na 981 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana ibn Abi Adi yace an ibn Aun an Muhammad qalat ummu qala qalat ummu Adiya ummu Adiya take cewa umarna an umarce mu an nukhrija muhuta fa nukhrija al-huya da muhutar da masu haila wal awatik da yan mata zawatul hudur da ma'abuta darbuka ibn Aun yake cewa ko kuma alawatik zawatul hudur shakku ya gabata kan wannan fa'ammal huye da fashar da jama'atar musulmi ce amma masu haila su haraci jama'an musulmi wa da'awatuhum da addu'a su wa ya ata zilla musallahun su nisanci gurin sallarsu su nisanci gurin sallata su nan gurin alhafiz ibn hajar yake cewa cikin wannan hadisin fa'idodi da dama jawazu mudawatil mar'a li rijalul ajanib idza kanat bi ihdar da masalan wal mu'alaja bi ghair mubashara a cikin wannan cewa ya halitta mace ta yi ma namiji magani lokacin da ya kasance an kawo maganin kuma ana buƙatar wannan maganin da yadda ba za ta rungumi wannan abin ba illa az hatija ilahi inda amrul fitina kuma ya kasance an amince ma fitina babu fitinar da za ta faru wannan kaga a cikin jama'a ne cikin marasa lahiya dandazan su kuma take yi musu magani take ma magani kenan yanzu ka gani idan an ce a cikin likitanci ana buƙatar mace tana iya yi ma namiji magani ko tana iya kula da shi wajen likitanci in an samu namiji shi ne min al'aula ga musulmi a tsari na musulunci amma inda ba a samu ba ya halitta wannan shi ne hujja in ji alhafiz ibn hajar ga sunan gurin suna huta suna cewa wani dawul kalma muna ma marasa lahiya magani amma musulunci da sharaɗin shi da tsarin da ya sa ba haka kara zuba ba irin yadda muke yi yanzu وفيه أن من شأن الأواتق والمقدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن daga cikin mun fahimci cewa mata da 'yan mata da wanda suke cikin gidansu ba za su huta ba sai an ba su izini kuma cikin shi akwai cewa mustahabbi ne mace ta nemi mayahi ta nemi aron mayahi ta tahi da kuma shar'antuwar ariyatu siyab aro na tuha ya halitta bakar kaya ka ara wajen wani ka shiga sabga ko ka shiga wajen wanda cikin jama'a wata dalla bihi ala wujubi salatul eid wasu sun yi dalilin shi kan cewa sallar idi wajibi ce amma akwai nazari dan saboda wannan babu abin da yi nuni akan cewa wajibi ne ya ce wa fihi a cikin shi akwai mustahabbancin cewa mata mustahabi ne su huta zuwa ga sallar idi duk ɗaya ne 'yan mata ne don al'awatik su ne 'yan mata zawatul hudur kuma wadda tana cikin gidanta mai armeci ya ce la zawatul hayatin amla duk ɗaya ne masu kyau ne ko marasa kyau ne malamai sun yi saɓani akan wannan wanda muka yi bayani rana ta yau ƙadi iyad ya hikaito cewa wajibi ne ma daga abubakar da ali da ibnu umar amma abin da ya abko daga abubakar da umar abin da ibn abi sheba ya hudo da waninsu falahaqu ala kulli zatin nidaqin al-khuruj ila al-idaini haƙƙi ne ga kowace mace ta huta zuwa ga idi guda biyu ya zo marfu'i da sanadin shi amma bai da sanadin shi wanda bai da lahi a cikin musnad na al-Imam Ahmad da Abu Ya'la da Ibn al-Munzir ta hanyar wata mace daga Abdul Qais daga ƴar uwar Abdullah ibn Rawaha mar'a ba a ambace ta ba ƴar uwarta ita ce Amra sahabiya ce da yace haqqun haƙƙi ne al-wujubi yana yiwa ya kasance haƙƙi na mustahabbanci ba haƙƙi ba na wajibi ba da an ce haƙƙun ala fulani an ya fa'alu kaza ba a ce kawai wajibi ne cewa haƙƙi ne ba shi zai nuna wajibin takashi ba da dogon bayani dai da malamai da suke yi akan shin wajibi ne halartar sallar idi ko kuma ko kuma ba wajibi ba ne nan zan mu takaita ina ga abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah maɗaukin sarki ya mana gafara bahasin da yake muku bayani shine wannan i'tirad ban ma na shara shi ba i'tiradatul imam al-hafiz abubakar al-isma'ili ala ba'd tarajim al-bukhari min khilal kitabihi al-jami'u sahih hoto na hoto da al-imam al-hafiz al-isma'ili yake yi ga wasu tarajim na abwab na abwab kin sahih al-bukhari wanda dirasa ce na zabo su tarajim nayi misali nayi misali da su daga ciki yan karanta wani zan ga wata mas'ala ɗaya daga ciki wadda zan yi misali da ita kawai ba shi ne wanda an yi kabulin shi a cikin majma ta abin nan ta abin gakin nashara buhus na na hadisi dan duk bahasin da gana na shara shi tsari na bahasi ba wai kawai kai karan kanka bane kai kawai ka watsa abin da ka ga dama a sai ka aika wa mutakassisai na duniya wanda suke kwararru cikin sha'anin abin sun amince duk ba sun gana aika sun riga sun riga ni nashara shi sun amince da shi tunin sun nashara shi da ne so ni nake nashara shi wannan shekaran jiya ne ma da dar suka nashara shi a nan gaba zan aika shi cikin majmu'a kuma ina zaburar da yan uwa irin wannan ƙananan buhuskin da nake aika duk ba sun da zan yi kokarin shi yana ƙara ma mutum kawwana mutum da kuma sanin mashiga cikin ilimin da muke karanta bai kamata ba a ce abin da zai kasance malamin da yake koya maka karatu bai wuce ba abin dala ɗari bai wuce in za a hudo shi dala ɗari ba kamar irin wannan kuma sai dai kawai ka gan shi a waya ya wuce ina ganin fahar ne ma ga mutum a ce ya hudo yana karantawa ya rika bin shi ɗaya bayan ɗaya kuma shine nuna himma da ƙwazo a cikin ilimi duk wanda ya san zahin ilimi da daɗin shi bai ya bari wani bahasi a yanzu haka ni matukar da na ganshi bahasi ko wani dan Nijar ne inda an nashara shi ko na mamine ne ko na lisans ne ko na majistar ne ko na doctora ne ko na kaka ne ban da barin shi a waya sai na huddo shi sai na huddo shi dan saboda mutum ya kula da na suka kula da naku kahin ya kasance na nesa kai zamana kullun na wasu ne kake gani nan matsalab na biyu da na kawo babu la tastaqbalul qibla bi ga'ibin aw bawlin illa inda al-bina'i jidarin aw nahawhu nan gurin na farko in kawo hadisi tarjama da sunan tarjama kin da itiradin da al-imam yayi da kuma amsoshin malamai da suka mushi da kuma bayani na a ƙarshe na farko nan gurin awwalan hadisi tarjama hadisin da bukhari ya kawo kalkashin baban shine idza ata ahadukum al-ga'ida fala yastaqbilu al-qibla wala wala wala walli zaharahu sharqu aw garribu mun ganshi a can baya nan na biyu a itirazin da al-Imam al-Hafiz yayi shine yake cewa laysa fil hadith allazi awradahu dilala ala istisna'i allazi zakarahu a cikin wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo babu dalili akan istisna'in da yayi sai dai in yana nihin yuridu fi nafsi al-khabri az-zihabu ila al-ga'id wa zalika fi tabarruz fi sahara nan Bukhari cewa a cikin baban babul la tustaqbalu al-qibla bi ga'idin aw bawlin illa indal bina'i illa indal bina'i jidarin aw nahwu wannan illa inda albina'in al-isma'il yace ba zan mu fahimce shi a ƙarƙashin hadisin nan ba dan a hadisin babu istisna'i na biyu na uku jawabul ulama an al-i'tirad amsar da malamai suka ba isma'ili na farko ibnu battal mai rasuwa 450 ba daya babban malamin malikiya mai sharhin sahih bukhari ya riga da su ibnu hajar da makamantansu yake cewa a cikin tarjama illa inda albina'i falaysa ma'khuzun fil hadisi ba a cikin hadisin bukhari yake nihin ya samu cewa illa inda albina'i ba ولكنه لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت sai dai da Bukhari ya san cewa cikin hadisin Ibn Umar an kai an yi istisna'in gida a gida ban da shi mun ga cewa a hadisin Ibn Umar cewa ya hau saman daki ya ga annabi yana kallon yana biyan bukatar shi yana fuskantar alƙibla to Bukhari ya san da wannan shi yake nihi yasa ba wannan nafsun hadisin da ya kawo ba istisna'in dai ma'ana a wani hadisi ya ɗauko shi ba hadisin da yake nan ba kuma kamar yadda muka yi magana yanzu bukhari ya wallafa littafin shi ne saboda hufazul hadis ba wanda ba harkar shi bace yace li anna hadisi sallallahu alaihi wasallam kulluhu ka annahu shay'un wahid hadisan annabi sallallahu kamar magana ɗaya ce bukhari abin da yake nihi kamar yadda qur'ani daga harkon shi har zuwa ƙarshe abu ɗaya ne to haka nan hadisan annabi tabbatattu kamar magana ɗaya bukhari yake kallon su da yana kallon su kamar fatiha wa in ikhtalafa turquhu ko da hanyoyin shi sun sha bambam kamar yadda alqur'ani dukkan shi kamar aya ɗaya ce di yawan shi alhafiz ibn kasir shi ma haka ibn ibn hajar kai alaskarani shi ma haka yazo ce amsa guda uku aka bada ya kawo su har zuwa ƙarshe al-imam al-qasdallani shi ma yazo ke cewa istisna'in an samo shi ne daga hadisin abdullahi dan umar da zai zo kenan daga nan sai zamana fito itiradin da alhafiz al-isma'ili yamma bukhari ya zamana an dauke shi kuma haka ne galibin itiradat din shi an ɗauke su wannan kuma wani bahasi ne wanda wani littahi ne ba ma bahasi ba ne littahi ne sosai jiya ya bani mamaki kuma ke nuna mana cewa yan uwa matukar mutum yana bincike cikin ilimi na duniya na addini babu abin da zai baya gani ba cikin wannan ilimin namu ne na musulunci risala ce ba jimawa aka aka nashara ta tana cikin makhdudat wani abin ta hakikin ta aka watsa ta al'imam jamaluddin al-kasumi mai littafin mai tafsirin mahasinu ta'awil ya rasu 332 rahimahullah ta'ala hijriya yayi shi su mishi suna risalatun fi shayi wal qahwa wat tadkhi wal dukhan risala ce akan shayi sosai jiya da naje sabko shi wajen sai da naji ya sha biyun dare ta yi dan saboda in ga menene yake a ciki musamman da ya kawo abin shi a tadkhin da sauransu duka wannan sanannu ne amma abin da ya shahi shayi da abin da ya shafi kafe shine mamakin mene ne malami zai ce a kai to amma an ka karanta zaka gani bayani ne na ilimi bayani na gamsarwa ba wo bayanai ba kawai haka na titi na wannan zaka tabbatar da cewa malami ne jigagge kaman mai a cikin abin nan zan karanto mana abin da ya ambata a cikin abin da ya shayi shayi da kafe din yace albabul awwal fi shayi babi na farko kan sha'anin shayi na fasali na harko fismihi wa madati cikin sunan shi da madar da ake da aka yin shi alfasu ma'ana mukawwinat din shi fasali na bikin alikitance su suka san cewa mukawwinatu kaza abubuwan da suke kawwana kaza da kaza ne da kaza ne sinadarin kaza da kaza ne a jikin kaza wanda wannan zai ba da damar sanin cewa maganin me yake yi ko kuma cutarwar kaza me yake yi alfasul sani ce fizikir intisharihi bayanan nasu wa bada'i cikin bayanin watsuwa shi cikin jama'a da kuma yaushe ma aka fara shi na uku fi sifatihi nabatiya cikin siffar shi a cikin tsuro a itatuwa na tsuro na hudu fi tinabihi wajen nisanta shi alhamis fi tahayyati listimal wa tijara wajen shirya shi dan saboda aiki da shi ko kuma kasuwancin shi السادس فصلي نشد في صفته الجيد منه cikin siffar da huwar shi take ta jayyida fasali na bakwai fi asnafi cikin nau'i nau'in shi alfasali na gaba fi kaifiyat dabkhihi yadda ake dafa shi alfasalu tasi fi khawasihi cikin kebantattun abubuwan da a gare shi kadai ake samu wani ice bayyada su al'ashir fi ma nuzuma fi madihi cikin waƙe da aka yi akan yaban shayi kuma dukkan zai kawo su ga sunan gurin sai fasali na gaba fi ma da tahirce sai sha'anin abin nan sha'anin kafe yace al'awwal fi ma da tahillazi huwa labn wa sha'uhu ma cikin mabubbugar shi da cikin siffar shi da kuma sifatuhu dabi'iyya siffar shi ta dabi'a arabi fi khawasihi abin da yake banta kafan shi kadai fil qadai yuhillu bi shurhi ba cikin cewa ya halitta amfani da su da ita da shayin duka na gaba fatawa ibn hajar wal khalili fi alliha nasaran fatawa ta ibn hajar da limamu abu ya alal khalil kaga daɗaɗɗun malamai wasu suke bayani akan shayi da kafe cikin cewa ya halitta yadda suka kawo a cikin nasar a zube ba a waƙe ba na gaba fatawa ibn najm al-magazi na zaman fatawa ta ibn najm da aka tambaye shi yayi ya ba da amsar halaccin shanta a cikin waƙe ibn iraq shi ma da yayi ta malamin malikiya shi ma yayi ta a waƙe abul fatahil maliki shi ma yayi nazam yake kuma raddi ga wanda ya haramta kafi dan saboda mujarradin da awa kawai sai fi qasaidul fudala wa maqadil udaba fi madaiha qasidodi na manya manyan malamai da kuma udaba malaman adab wajen yaban shi kaga wannan abubuwan ka shiga cikin wannan littafin mai albarka zaka gani kuma na fara karanta shi sosai abin ba yadda kake tunani ba ne zaka same shi tabbas zaka karu sosai a cikin wannan abin da ya kawo wanda yake nuna mana malamanmu na musulunci babu abin da suka bari na addini kawo abin da ake bukata eh ba aika shi ba kawai abin da ake bukata karatu da bincike matukar mutum yana yi zai kasance kullum yana samu kul mustafidan kulli yawmin ziyaratan min al-ilmi wasbaha fi buhuril fawaid matukar kullum kana karatu kana bincike to ka ta samun bakin abubuwa